بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله تعالى على آله وأصحابه وأنصاره وأصحابه وأحبائه وأهل بيته أجمعين رضي اللهم تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين المخلدين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهو جماعة المسلمين ومسمى ku da Allah ya bautar da mu kuka halarta wannan zawiya ta mai alkhairi mai albarka a wannan la'akariya wanda muke tare da ku jiki da jiki da kuma makwabtaiya da wannan zawiya ta mu wadda muryar da muke yi da wasu da kowa yana isa gare su da kuma ku ɗimbin miliyoyin al'ummar musulmi wata tun farkon ramadanin na Allah ya kaddara muke tare da ku da wasu ɗan kafafen watsa labaran nan namu masu albarka guda biyu wadda bana ku ne Allah ya kaddara saukin mu yake isa gare ku ta cikin ku farawa da gidan rediyo DRP Bauchi kuma tashar ff wato brc ku kowace karfe goma safiya tunda aka fara ramadanin nan muke tare da ku ta hanyar sauraro zuwa karfe sha ɗaya da kuma gidan talabijin ta ƙasa reshen wannan jiha ta ta bauchi kowane karfe sha ɗayan safe zuwa sha ɗaya da rabi muke haɗe da ku dukkan kowannen ku da sunansa da darajojin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa amma dai muna haɗa juna cikin gaisuwar shari'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wanda muke gani Allah cikin ikon safafada ya shigo da mu yammacin wannan yini ta asabar kuma yammaci kenan na goma sha uku a kidayen wannan wata ta tara wata ramadana lissafin hijira na sayyidu sadati sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim shekara dubu da dari hudu da shekara talatin da bakwai Allah ya kuma ara mana aron zarar da aron dama mun dawo za mu kira da daga yadda jiya muka tsaya cikin wannan aiki mawuyaci aiki mai wahala aiki mai riba in an dace Allah ya dafar da mu aiki mai hatsari in an zane ubangiji Allah ya kare mu kuma na kare wa Allah kuka akwai razana kwarai kamar mu da muka ɗan isa a muka riski mafiya yawan yawan malaman da muryoyinsu a tafsiri su ne muryoyin tafsirin bauchi da kewaye a razane ne suke magana da mu a razane ne kuma suke magana da iyayen mutum su malamai ke kuma Allah ya kaddara ba dabbar za mu shiga wannan wata ta Ramadana in za ku tuna Allah Ubangiji ya karfi ran ɗaya daga cikin malaman da Allah ya kaddara na bukido na gansu da amintaka tsakanin da mahaifina kuma har ma na yi karatu a wajensu malam Muhammadu Bello wanda aka fi sani da yayan makaranta limamu wankwai. Musamman a kai shi a bana mun tashi da azumi ɗaya muka kai shi kukewa ran alhamis rahimahullah. Cikin sahabira da muka samu daga bakinsa ya ce, an taɓa samun wani mutumin da yake tafsiri malamai sun gane tafsirin akwai gyare-gyare amma yana yi ne a wani gari ba a cikin marayan bauchi ba aka kawo koke gaban sarkin bauchi sarkin bauchi kuma ya kira liman mahmudu rahimahullahu liman mahmudu kuma ya kira dukatan gari alkali ibrahim shi limamin bai malam zubairu baban wanda ya mun wannan tarihi kakan limamin bai ne yanzu aka tara wayan makaranta yana mara daɗi ya ce da aka zo aka ce malami ya yi tafsirin a gaban waɗannan malaman abu fara tafsirin da ya dole imamu mai sai isara wa mai gari abuwa liman mamudu sai isara wa mai gari mai gari ya tsaye da wannan murya aka ce malami ya shuru imamun bai ce abin da ya fara ji a kunnensa da mai gidansu ya dawo daga zaman ya ce liman mamudu ya ce iyayen da malamin nan ya furta kawai da a ce shi ma ya tashi ya furta irin wannan ya ce gari da wata ya ci ganin mafita a kun iya ka ganin ba tunawa aka yi ba yi mu je to abin da kuma ba zai yiwu ba imam mamudu ya ce ɗan iyayen da mutumin nan ya yi na da a ce Allah ya jarabce ni ni ne jami'i in kama littafin nan na Allah na ce mai da wannan gara Allah ya yi farawo na fi ganin tsammanin rama fiye da wani. To malam ba ta yi su jari kar ka yi mamaki da za a ɗauko karatun naka kuma a kunna yanzu sai ka za mu mai mu ne a bakin mu kuma. Da dole muke wa Allah kuka ba gwanin ka sai ta ajiye ma'anar ba ibada ce. Mu ba gwana yi ba amma ibada. Ladan tabbiji muke nema. Za ka muke roƙo Allah ya yi da mu sakon abu da daidai. ya mana arziki ya ba mu dama mu tattaki wa al'umma abu da daidai kuma Allah ya al'ummar gata su fahimci sakon abu da daidai Allah ubangiji ya ba mu iko mu da su mu bi Allah da wannan littafi ko da daidai Allah kuma ya mana gafara ya ya tsikarin mu ya sa mu a gidan rama wanda ya gina domin ya sa bayin da ba su yi masu tawaye da kankan ba ko duka bi shi a daidai. Bismillah ma'ana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الرحمن الرحيم وإذا قيل أتق الله فادعوا لعزة بالإثم فيكون أهله ولبئس المعاد الله akbar walillahi alhamdu ajiya ubangiji Allah ya yi magana mai ma'anar yadda nufa'a take wato da wahalar wato gane wannan mutum da ya zo ya magana maganarsa mai ƙari ji Allah ya ƙayatar da manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam amma da bayan gaban ma'aiki kuma ga yanda kuma aika aikarsa da ɓannansa kuma yi. To wannan magabata sun tattauna wane ne din nan wa minan nasu man yu'ti buka qawlu to waye shi din waye za ka walla ka afil ard waye shi to kaiwa da komowar su ku da ma'u Allah ta samu su da aljanna suka ce ana kiran wannan mummunan mutumi a halar a halar shi ne hatta jakuna jakuna da ake safara da su mai jakunan ke samun abinci sai da hasara ta kai ki da sassafe amma a gaban ma'aiki kuma ya wala dami ya kira sallah kan kan kan tsartsar tsarku to addinin musulunci yana wahala da munafiki fiye da yadda yake wahala da kafi dan kafiri ya ɗin bayyana ya fito daga a gaba wani maganar kumbiya kumbiya an san shi kuma shi ma ya san an san naki to shi shi munafiki shi ne yake da wato wahala ana kan Qur'ani yana kuka kuma a daidai lokacin da Allah Allah Qur'anin da Annabi faɗa cikin mummunan wahala Saka Allah wani yake tsantsane mu daga sharrin nifaqa yasa kullum nake gaya mana nake kuma tuna mana duk bala'in da ka tsallake a duniya in dai ba tsallake bala'in nan guda hudu ba na gaya maka ba tsallake bala'in ba duk bala'in da kika tsallake a duniya in dai ba ki tsallake bala'in nan guda hudu ba wallahi wallahi ba ki tsallake bala'i ba bala'in nan guda hudu su ne ummul mafa dukkan dukkan dukkan masa'il jami'u jami'ul masa'ili to suna kasa suke da wani bala'in farko shine musibar ridda mutum ya fita daga da'ira addinin musulunci malam ya sani dukkan idanunsa an kona zulufai kuma suna alwalan da ya fara yanzu in ya ankara an ba a arbatin musulunci ya karba to yanzu ne zai alwalan farko a littafin da in ya samu damar kafara da ke kafara da kafara da zai gasa a kiyama wancan na kafin rijja duka an kona su gaba ko shekara hamsin ko shekara sittin duka ba zai ga komi ba fardan wala na falan ba amma zunubi kuma sun ran da ya balaga ridda bayan ruka su suna nan kuma a cikin to ba in ya gane ya ridda ba an ba shi musulunci kenan in bai gane ba sai an zo ɗaukar ran ba kawai ya gane mala'iku suna mu'amalantar a matsayin kafiri ne kuma ba mu iya kama ka ɗauki ba ne kama ka ajo haka zai mutu a kafirin nan kuma ya shiga wuta dukkan ceton masu ceto ba a jin kan wanda ya je ma Allah ya kafir. Kuma wannan musiba ba mu mutu ba, ko mu mutu ne, to kenan tana cikin zulumi a gabanmu. Ko mun fada ciki ba mu sani ba, kaulan ko fi'ilan ko itikadan ba mu sani ba. Musiba ta biyu, musibar kirka. Kuma ne Ubangiji a tuɗe a ɗauko hadisi a ɗora shi. Hurumin hadisi na aka ce kuma a tuɗe hadisin a mayar laifin a ce Allah ne. Kamar da ake wa Allah ta kasance a tarayyar Najeriya. In sun Buhari ya abu madalla a ce Buhari ne ai dama tsayayye ne sojin. In ya je inda ya kuma waye da ƙarfi da ba ta tsari tsagawa ba ne don sa bane. Allah ne ke. Wal ma'ana kenan yanzu ne da Allah. ka ji wannan da hausa ka ji da turanci karanta a jarida na bambaɗo gare ki ko yana gaya ba ka da wannan ka da wannan shirka ce ba da wannan zamani ana maganar Allah waye Buhari kuma halitta ne bada gajibin Allah kuma ka kwace garitar Allah da kwarewar Allah ka ce shi yayi kuma ya je can ajizanci ya race shi kake nan kuma gazawar a mayar wa Allah. Haka Allah ya ce mana mu mu'amalance shi ne? Na ka yi faɗa mana ba. Ya ce mana ma a tsawar kamin haka na ce nan ne ya ce da ce kamin Allah ya kake daga Allah. Amma wa ma a tsawar kamin sai ya asin ya ce kun kun. Kamin da suka kamar da abin kan. Yanzu Najeriya an daina wannan ne. Duk shugaban da ake so shi baya kuskure kurakuran na iya shi alaka a fara ubangiji ne sun kira kuma ne bai ba ta abu to wannan mu a namu wannan duniyar ba ka da shirka mai barara kamar wani tun ni'imar da ka samu wallahi masdarin ni'ima wallahi wallahi ga Allah dukkan wahalar da ta shiga ko na shiga matsayin daga aikin mu da don Allah yana mana abuwa. Ya kamata ka dinga ibar aika aika talauci yunwa ka ce daga Allah ne Allah ne a cikin yaki da boko haram ka ce wanda kuma jajircewa waye burutai waye ilin hawari uku da gwada Allah waye ma dukkan min ni'matin fa min Allah ثم إذا مسكم الضر فإليه تدعون musulmi ne mu ba ma kuzawa ba ne ba arna ba ne dukkan abin da ya same mu ji Allah daga ni'imar Allah ne ko ka ga kaso da kasuwa ko in da kasu ne ba su isa su kawo ba nadin Allah Allah ne ya sun mai za masa kuma durru kaga da zogo wahala sai ya ke ba idan za ita idan kuma kun wahala talauci ciwo jin in ya rasa ku fa ilayhi kaga aruna ku koma ku da kururuwa kawai kaga wannan shi ne bala'i na biyu bala'in kirka bala'i na uku ita ce nifasa mutum ya bayyana musulunci amma a ranka na Allah Allah ya ka aika ya fada kan musulunci akan manzara kan Qur'ani a daina jin uriyan ku to sai alula zai sallah zai yi kafa za ka kuma amma a ranka baya son musulunci ma ya motsa bala'i na uku wanda bai mutu ba bai tsallake wannan bala'in ridda shirka da bala'in nifafa ya ji Allah kare bala'i na hudu bala'in riya mutum ya kwana sallah sura muɗawwala sura muƙaddara ya kwana amma alƙila ya zo ya baje kolin tafi a bakin titi da ainihin ya kolin a bakin ya na ta fama jirin na ya to lokacin na ya rasa a nasirin maki kaga wannan aiki na da shi da wani da wanda ke zama ya fi duniyar ku ne ki ture da take yin barci saboda wani Allah na muku ne ne turaka an san barci haƙƙin jiki ne amma wannan ya bauta mu innan mutanen gida in kiyama ta dace Allah ce to ladanka na gun wanda kake su yaban nan to ga su ta wannan bala'in guda hudu da uwa duk inda kake ka wuni da zullumin kai yi zulumin su ka shiga mayakin barci da zulumin su tun da ne ba ka mutu ba ciwon ba a daina yin su ba to wa'annan su ne manyan cututtuka amma kayan polio wallahi tallahi ba ciwo ba ne abokin mutuwa ko nan ko abokin nan ka typhoid malaria jambaɗe kurkunu ƙwarta basir asma duk wa'annan ba wanda zai rafe da kai da cikin wuta babu lafiya ta in ji ajalin kare a ce da wannan karatu da shi kuma ofishin ka ya kulle sau ka mutum nan to shi kenan amma waɗannan ciwon guda hudu sai sun rasa mutum sun miƙa shi ma azaba a da kuma manyan cututtuka Allah wangiji ya kare mu daga waɗannan manya-manyan musibobi kuma Allah ya ba mu ikon gode masa kuma Allah ya ba mu ikon ɗaukar aika aika mutuwa gabani mu ce su suka yi kawai su ne suka yi mu wanke Allah mu manna wa Allah abin da yake min haka nake to farihu to mu ce mu gode yadda duk shugaba ya zo ya yi kuka kuka ya zo goro cikin Allah ya shafe kajajen da tana gare shi nomawa ya zo da irin da ya fi ƙarfin kajajen da ya huda mu ce wannan shi ne ya gaza don ba wacce zai kai ba wacce zai kai ka ga Allah ba da za ka kai ba ka wannan dole ne mun saiki in mun ki kuma to mu na mu shirka ki kawai Allah ubangiji ya dakatar da mu matakin kauye da wani zafi da lahu in an ce mu irin wannan mai barnan ittaqillaha yanzu kai a gaban ma'aiki ka ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza yanzu kuma ka zo kana kashe musulmi kana kashe musulmi a bayan gona kana kurɗe jakunan musulmin da suke yin yin safara kuma kana kurkuce amfanin gona kana yanke jariranku ita illa ka ji tsoron Allah ba akwai ran da Allah ubangiji zai ta da kai tsirara ba ya rama musu an gaya musu wannan ta fuskar nasiha sai ya ce da sai ce na gode kuma na tuba kuma na gode kuma zan gyara Allah ya aka zakkul izza nan ne ma lokacin wata fadin rai da hula hanci ko take kama shi bi ma'ana ya yi din kenan ko me za a yi idan ka ga lada mata fi ka anihi kuma wala to ba bin ilmi da wannan zunubin yake kirza yayi an kowa da baturiyar yare kuma Allah ya ce a gaya masa da wanda ya yi sai yanzu da aka masu nasiha ya kama tura kai da aikin a gaya masa kar ya damu ba hatu gogo jahannamu kar ya damu an shirya masa uwar gidiya kuma ta ji an shirya masa uban taki kuma ne sun garu fa asbahu jahannamu jahannamu ta ishe shi tana da maganin wannan kirga ta da cikin zulum tana da maganin wannan bakin rubiyar naka an kirya ta ishe malam ai ba wannan karamin alhaki kwaikwayo a majalin barna ba fir'auna da Allah ya sa ya kyallara ya ga jahannama ko da misalin kofar allura ne manya sun ce da ya mutu jahannam ita ce headquarter daga wajen da ake pumping na anwa'ul azab ake turawa sauran tension din in mutum ya ga azaba a jahiyin to daga jahannam ne aka yanki ita abdul azab din aka aika mata sun wanda take yi da dukkan kayan wahala ita ɗin nan branch ce headquarter a kuma ɗin ita ce jihar duk wanda aka wuza huɗa ma wuta ce wanda tana cin mutum kuma tana kankan da ƙashinsa ana jin ƙara kankan duk abin da ke cikin huɗa nan ita branch ce Atumar ita ce jihar nan daga nan ne aka yanki yanki na azaba aka aiki haka a kasara haka na shiga lazza haka abin yake a hariya dukkanin abin da mutane suke samun so uwar gidiyon su ita ce jahannama kaga Allah ta yace shi kuma da jahannama ne zai magana da jahannama a gaya masa fa hasbuhu jahannam sai ka ce fa jahannamu hasbuhu Allah ya san jahannama ta ishe shi riga da wando takalmi da hula sai ya goma su wata mataki jama Allah ya cancanta a tsoronsa ko ba azaba to balle kuma ga azaba ko da yake mana ba ya gaya mana alwa'ul azabin gaba ɗaya don bai tsoron kowa Allah ya cancanta a dinki ko ba aljanna to balle kuma ya ce karincinsa ya tare da aljanna kuma ya gaya mana aljannatayyan ya gaya mana in ka ɗauki ar-rahman alamar qur'an in anan kaɗai ka fara jin daɗin aljanna ba da za ka yi burin ka ji aljanna to balle ma an ga yanzu sai da wujudi in kurkun kwatakon ya je ya gani ya zo ya ƙara gaya wa a gunsa aka yi ba ɗan ji isa yi ji aljanna ya dawo ba labari a majin da masa ƙayyarki ba su kowa shi ne ya je ya yi kwalli da aljanna ya zo ya faɗi abubuwan da ya gani ne ya ce ya gani dukkan tufafin da ƴan aljanna za su yi a dole ya ce ya gani ana samu ne daga albarkar wata bishiya ana ce ita shajarar kutuba ita to kuma a gidana Allah a gidana kadai Allah ya sa bishiya kowa ne ke kawai ake harbawa gidansa sai kawai ke bishiya kalan da ya sa na kayan bishiya ne babu kela ba wuce da gura ba maganar bugu bugu a kalan ne kawo bugu a kan ne lokacin da gari ana bugu ne lokacin ya kuma wani abubuwa duk kwana bakwai ɗin duniya sai mun yi sabbin ɗinki to ba a bugu ba a wani ba a guga ba a rini ba maganar siyo bula a'a wannan duka alama tufafi ya gaji ne kuma ba a sallame shi ba ya tsare zuci za su yi oba kayan kuma yi to sai Allah da sai da Allah da ni da amma kan wata tsara da yawa amma ba ba wadata ba ne kace da kowa da gugu da dani ka ga kowa ba ba wadata ya kawo shi ba a dina ka yawa kaya kai kai na to shi ne da mai da madadin sa na farko ya mutu yanzu to shi ma duk madadin sa na farko ba ta a'a ya ci fara da to wanda ya kama ku kuma sabon wayo ke Raka wallahi wallahi wallahi Allah ya so mu da arziki ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi yake ya gani yake dukkan kayan aljanna tokali da filar da kofi duka ba a wanke wanke abin nan ne da bature ke ce mace disposable ana gama amfani da su kun bar ba su da kida to inda da zuwa ake an yi jara to waye ba wanka dai mata wanda da muhalar zuwa ne za su maka taron kai ko ma kanta da aka baka wanda kowa ita ma karaki ce an gaya mata ta gama aiki a duniya kuma ta mai tsada a duniya ta ma abincin kuwa ta turka ma kunu ta wanke maka da ta goya maka da ta yi hakuri ka tafi bakin teka da rigar ta dukun dukun na makaniki ai ba na makaniki ba na mai wa'azi wani iya muka yi tabbara ko wani Allah to ne wannan kabarbarin kuma ba ma kuma yi da yi mutum ita da ƙasa saboda yin yin da ɗan yin mutum yi haka da ake tsirin da awara Najeriya ta fada cikin Allah an ci amanar al'umma an wahalar da mutane aiki Allah aiki gode maza shi kuma ya ɗauke nasara duk Najeriya su kake gara gara kai na jikin Allah ma kana iziki tsari wani kamar zai hau kama Rukun gaji a masallacin Juma'a an yi Juma'a ya na lima ila tafsiri tsakani na da wani mutum mutum biyu ne in na daga ido sai in kamar ya gani sai in masa haka kaga haka malam yadda ka san foto ko malam ka san foton ɗakin ka fi taɓa masa haka wallah malam in dan kai da sai an jima ko kuma yi jiya kuma babban mutum ne kuma akwai dangantaka wallah malam yake bai gani bai yake babban gare ka an yi ma dagiya ne na nan ba haka wuta nan yake a banki ya yi ta aika aika kai ya bari an shirya masa matsali jahannamin nan akwai salasilu akwai azalalu akwai zakunu akwai hamimu akwai gabsaku akwai azabaniya akwai makami min za ka kai ya fata an tanada masarinsa kuma Allah ya dubi abinda aka shirya a jahannama yake wala bi sarri hal yace iyakan shirfiɗi mai muni to in an faɗi muni shimfiɗin da aka da nawa ya kai muni ƙarshen abin da ake fassara muni shi ne fikisa ƙarshen abin da ake so su kyakkyawa a ce habara su kalmomi ne masu kishiyancin juna don habara babu bisa don bisa babu habara habara an gama yanku abu an goge an jinjina an sallama abada in an ce biza to abu ya gama fashi sama kasa tsakiya babu su to Allah da ya wutar jahannama yake a gaya ma a halaku jahannama an tanada abin da zai ishe shi iwu da kururuwa kuma babu fita da'ima yace wala isal mihab yace ni Allah na rantsa da kaina wannan lamun ka samu ce dukkan cikin muni mai kyau ne in an aula da nake malam ba kun ta kawai baka da su a karkara aka raba ka da babban gadon da ka saba kwana a maraya aka ba ka karauno aka maka wannan faifai ɗaya na man tega ko aka ɗan wurga maka ɗan filo ko a nan fa in ka tashi gari ya waye sai ka ji kashi sauro ba ka tare da su a nan to su suna ta kuma kai ka je musu kuɗin cizo ka yi gwamfar tun kana kwanan zauren makaranta yanzu ka je in su kuma yanzu ba a yaƙe su ba a nan suke yaɗa kuriya kuma ka kwanta cikin kaba cikin kayan zane zane kwanaki bakwai ka je yi sai ka ga dama ka yi biyar amma jahannaman nan duk wanda Allah ya mika shi a jahannama ƙarya ke yau ban gane ma wajen ba gara in fito a wannan kaji ziyara kauye an nan kai ba kai ba na kanka bane an haɗa ka da wanda komai kake yi malam suna jin ninkin wani dan wuta zai yi kukan kishin ruwa a gwada mashi ruwa ya kai hannu zai ɗauki abin da ruwan ke ciki shugaban ta ce to duk sai ban nama hannun a cikin kofi ya faɗa ga ruwa annabi ya ce amma duk da haka saboda ana so azabar ruwan ma sai ya shiga cikin sa sai duk da haka ya kama da shi zumbar ruwan ya so ya zuba yana zubawa tun daga makoninsa zuwa cikinsa sai ya guda yanzu abin da yake cikin sai Allah ke gaya maka ya tajarra'u ku wala ya sadu yusibu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi azabun galib أعاذنا الله أعاذنا الله أعاذنا الله بسم الله بسم الله ومن الناس من يسير القوم ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
الله أكبر ولله الحمد Ubangiji makakin halitta ya ce wa minan nasi ana samu daga cikin jama'a cikin mutane in an ce annasu zalla to ba a yi maganan aljanu ba ke nan in ana maganan kauni an haɗa da komai da kowa in ana maganan halayiku an haɗa da komi da kowa in ana maganan awadiku an haɗa da komi da kowa in ban da Allah amma an ce annasu to an zo zuriyar annabi Adam alaihi salatu wa salam shi sai dawowa da suka yaɗan nan wannan annabi kenan kuma an mutu an yi itikakin sunan wannan daga annisiyanu ne saboda da'iman bina nau'un min annisiyanu kullum ka tuna wani abu ne wani abu kuma ke kamanta za ka ce to annabi shine ma'anan mutumin da ke zama kasirun nisiyani yana yawan rayuwa cikin mantuwa da tunawa ko a tunawa minan nasi akwai daga cikin mutane man ya shari nafsa hukuci ba a marzawatillah kaga duniya kenan ga ashabul maimati ga ashabul maimati ga mutan kirki ga mutan banza ga masu rabo ga marasa rabo Allah ka samu cikin masu rabo akwai wanda zai tsayar da kansa man ya shari wanda zai tsayar da nafsahu ransa kansa da kansa dungurungun me za a biya shi wannan ciniki da me za a biya shi da kuɗin Najeriya ce naira a a ko da kuɗin Ingila pound sterling a a ko da kuɗin Amerika dola a a ko da kuɗin yankin ƙasar nahiyar turai ta euro a a ko ko da kudin Saudi Arabia riyal a ko da sefa za a biya ta faras a ko da rufin ta indiya a ba a biyan mumini da takardar kuɗi duk karar da su ne da muka faɗa a duniya ne ake ciniki da su ran da aka buɗe kawon tafi da su da kajin shanu da kajin jaki da bawon tumfadiya duka ɗaya ne iyakanku cinikin duniya amma a lalira yana kai da ransa shi wannan mutumi a duniya don ya samu abin da ya fi kuɗi shi ne yana yi ne ibtiza a marsafillahi na neman yarda daga Allah ka ga yarda daga Allah ita ta cancanta ka sai da ransa domin ta amma abin da da ka iya kare a ce kuma ka sai da ranka to ita ran ta ka kare a kuma ita ran ta ka tun da aka ba ka ita nan fa dindindin fa ka da yanzu a duniya suna da inda a tura ta kabari sai a cire ta a ce ka mutu kai ta inda Allah ce ko kuma ko sai koran rashi ana gama mutuna sai a dawo da rashi don za ka yi baki baki kuma za su buƙaci ka ji kuma ka ba da ansa to ji kana ji ko ba rai amma ba da amsa da gani sai sai da rai to sai a kuma mai da rashin cikin ka a ce ba ku rabu bace in ka ba da amsoci aka rabu lafiya in kana cikin annabawa ranka na nan a jikinka iman da'iman in kana cikin manzanni ma haka amma in ba ka ciki to ran naka za ta mu'amalanci jikinka gwargwadon daraja da karamomin da Allah ya maka don ya kwana bakwai na hudda da ransa na haɗe a jikinsa na cikin kushewa na karɓar abokan hira daga aljanna ana maka kirari yadda aka gina ma amma ranar takwas da shi darajar ta kare ta daga ruhin nasa daga ranar kuma sai a kai ka illiyin to kuma sai a ba wa ƙasa izini ta ci abin da take jira shi ne ruwa ɓargo jini ka ci jijiya su ma. Akwai wanda kuma rashin sai ta yi kwana sha hudu. Ana rayuwa da ita. Daga na sha biyar to iya jirajinsa da ƙarfinsa ya tsari a kuma Allah sai a fi jirajin sai kuma izini ƙasa ta ci. akwai wanda sai ya kai kwana arba'in kai manya sun ce shi ya shafa nan akwai wanda nadin a wajen Allah ya wuce ma in ba haka ba a ce gawa a garin bauchi fiye da shekaru goma sha aka bus na gawa fiye da shekara goma sha mun ga mutumin mun rayu da shi ya mana addu'a ya raba mana sadaka mutum ne da yawan sadakar sabbin kuɗi. Sun muna da gajeren wando duka gan shi da tasbahansa ne kuma kuɗin sadaka a dangaye ya rubda wai da tsara gini ga wani takin rayuwa ka san da sai kurma kabari ogin da ya kari sai kurma kabari sai ga ne kafanin mutumin yadda ka san yanzu yanzu nan ne haka kaga wani kuma bai kai wannan darajar ba shi amma dai abin da ake so ka sani bayin Allah a wajen Allah aji aji wanda shi ya jama'a halitta yake duka ɗaya ne a wajen Allah wannan ya saya wa kansa bala'i ya rushe naɗe-naɗen Allah yanzu ko a naɗe-naɗen aji zai ma aji zai a gwamnati da sarauta kowa daidai da kowa wadaka mu sai da ranmu Allah ya yarda da mu Allah yana yarda da kai za ka ga alama kuma za ka ci alama mamakin mutanen da suke ce kowa suke generalize cikin halitta ke dukansu all our no no all are different and they also are many yanzu bari ku gani wai kulkaramin nan wai kulkaramin nan wai kulkaramin bola bola dozbin mazbala kenan da balarabe ya mazbala yake zuwa yana neman abincin da rayayye yauki ya wadatu aka ce gafa ta malam me hikima ita wannan ba ta a kan ko ina mutum ya nemo kuɗin nan shi ya sani kuma ya ci wannan ya ba wa kasa ce ni kasa ce ka ba me yake gudu kada ya fata da Allah a jikin wata lukuma lukuman nan ta tuwo ke sarida ko lukuman nan ta nama ce tsoro yake ji Allah ubangiji ya cire shi daga yardan da yake ne warannan da ya kawo farmaki bola ashe wani kuma ga wancan kare shi ma kuma sun iso ya kuma shi ma yi wanne ya kawo shi sai ji wasu ya kai hannu sai ɗauki rutaccen abinci ya ci sai kare da ko tsura ne ya duhu shi sai ya cire hannu sai ya haka yake ba wa Allah ka yafe ba ni so ku samu matsala da kai a lahira da mutum ma ba ni so a ce ana neman haƙƙin mutum a ce balle kai kare a ta kiyama na zalunce ka na ci rabonka yace kuma wannan ma ina so kuma ka yafe ni kuma wannan bola na bar masa har abada don nemi wani bola kuma uwarsu bai kuma neman kalafi a wannan bola kare yana tsoro kawai kare kare da yi da wajen Allah cewa ya ta haƙƙin kare da wajen Kaga wannan alama ne cewa ya dace. Haka ne don Allah tun da kare ba. Mu karen da ya wuce ba jin sa muke da mata ba da duwatsu kamar mun ga bai aure da haman. Mai rabin blog na yi ya tsawon takalmi na yi da karen da ya bayan Allah ne na muku Allah malam ba mu da kai kare ne a to ni kare ba da Allah da yi ba in tani ya tsakani na da ku to da Allah ne ba kare wannan magana to da duka ya rubu masa alƙali amma yanzu kam da ya wuri ga gafa ta menene kare kare ba ne ce ne muku ba a kare ne eh Allah ce mu ke shi da yake Allah ya kaddara zai wahala a gumu sai aka bai tsawaye rogun din nan. Tau, shi ba da takalmi balle ya tsaya saura kawai. Minan nasu cikin mutane akwai mai yakiri na tsau wanda ke sai da ransa ba dai ya samu suna ba ba don kuɗi ba a dole ba ifki ga marfatin na neman Allah ya yarda da shi. ya Allah ka yi da mu. Wallahu Allah nan rafuhu mai tsananin tausayi ne bil ibadi ga bayin sa tsananu ta ga ma'arifa bil ibad da ku abdi na amfato ga jani ubudiyya asalin mu kenan. Kuma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yanzu nan shine sirrin halitta annasu da al jinni da almalak da kowa bauta matsayin da yi mu shi ne ka cika kenan in ka auka abdu ka shiga jirgin al-ibar kun sani da wani zai wuce wannan kujerar guda sai da wujudi ya fi karfin amma menene sunansa abdullahi haka ne Allah ya gaya masa إنه لما قام عبد الله يدعوه قالوا يكونون عليه لبدا وإنه لما قام عبد الله وإنه لما قام رسول الله هذا wannan matsayi duk halitta ba mai ganin labar da irin manzon amma duk da haka shi ma akan ke tsaya in Allah zai faɗi wani abu na kwarjinin manzon Allah to sai ya mata dajiya da akali an ɗauke shi an yi tafiyar da ba a taɓa yi da ko jibrilu ma a ranar ya koyi shi ba a taɓa yi da shi ba ba a taɓa tsohon ya kai wani ba wannan ajaib sun kai annabi ya ƙara tudu a idon duniya to da Allah zai ba da labarin sai ya ɗauko asalin nan me yake bismillahir rahmanir rahim subhanallazi asare a karatun mu na wasu kira'an na ulmadi waye kuwar kira'atu na almadani sai da kwara سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ita surar aka fara da wannan don za a gaya maka ɗan adam ba kuka kuki ba jirgin sama ya bar doron ƙasa ya je inda ɗan adam da mala'iki da aljini ba taɓa ga wani sai aka ce fi amfi saboda ne a koma asali wa ma kalatu jumla wa insa illahi ya koma mai ranar ubudiyya don haka su kowa a duniya ya fata yi ga wannan wallahu rahuku bil ibad Allah ne rahama ne tausayi ga kuwa ga bayi to bayi kuma guda biyu ne akwai bayi ɗan tawaye akwai bayi masu biyayya Allah ya kawo a cikin bayin da muke bin sa biyayya ba bayin da yake tilasta mu da yake ba muna bautan amma kuma babu lafiya duk da yake ba zai gurfana wa Allah ba bi shi karga zai gurfana a kai kaga wannan tunda kafiri wanda yake duk da zai fara murya ya baci Allah ba bi kiran da ka kafin sa ka iya bakin titi ka ji jiwo ni wallahi sai mu mutu da mutum ba akan hanyar tuwo na ya kira sallah da makongo ya ce a ƙauyen ne amma hanyar tuwo kuma bai a kiri ne amma ya fiye bakin tuwo ni ya kage kawai da muryar da rada ne ba shi to ka ga wannan bauta ce karan ko kuran kuma babu lada barakan Allah ko ce da mu wannan aya ta ɗari biyu da bakwai ta ishe mu izina tunda an faɗi mutane da suke sai da ransu don Allah ya rabu to mu taro ko Allah ubangiji ya ba mu iko mu sai da ranmu don shi kuma ya sayi ran namu ya ba mu yardansa kuma ya ce Allah yake da tausayi amma ga bayinsa ma'arufai wanda suka yi ta su bayi ne to Allah ya ƙara ba mu iko mu ci gaba da ansa bayi mu ci gaba da kiran Allah mu a matsayin sayyidu halikuna wa malikuna wa ma'budu na ga anan ne za mu tsaya insha Allah yau amma mun ci mutu ba ai ba ku ɗaya da shi ba kuma mun ci Allah ya mana albarka amin Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah a bari a canza na gaya muku jiya muna da sakon da yake da matuƙar muhimmanci cikin da muka faɗa na ne na waka na waka mun yi magana a kan waka da kiɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu kuma za mu yi hakama waka da kiɗa a wajen aure domin mu haɗa hanci biyun duka mutum cewa islam ya yi da su to haka wato lallai addinin musulunci ya sammaha a yi kiɗa a yi waka wa manzon Allah mun ba da maraji kowa ya sannan shari'a ta sake sammahawa a wajen aure a dalilin murnar aure a yi kiɗa a yi waka don murnar aure kuma don a kelantawa ne ya auri wanda ba a yarda kai gurin su halarta gari in za su yara ɗari yara sun samu gata don tarihi ya tabbatar da an san ran da baro su ya auri maman to lallai an samu ruwa daga amiru dan sa'adu yake ce ya shiga wajen kurzatu dan sa'ad ya kuma tadda abi mas'udin al-ansari a cikin angwanci kuma a lokacin ya tarar da wa'yansu ‘yan mata suna rera waƙa. Kenan in kun duba, Aminu ɗan Sa'adu da ya shiga wajen ƙurza ɗan Ka'abu ya tarda shi da azimar suna alkari, an gwanci ake yi su kuma abokan an Da sai tarda wasu ‘yan mata suna kiɗa, suna waƙa, ba ƙurtu adini ya ce sai na ce an tuma sahi ba rasulillah ya ce ku ba na zan ku ba kuma sahabban manzon Allah sallallahu to min ali badar kuma na zan ku ku kuna cikin sojojin badar a alu hada inda ku yanzu a zo gaban ku yan mata suna kiɗa suna rawa a gaban ku kuna sahabbai sahabban ma badariyai kuma faqala sai furzatu da abu mas'udin suka mai da amsa wa aminu dan sa'ad suka ce in ki ita fastam imana wa in ki ita fasab kake duba in kana da sha'awa za ka zanna ka ci kidan nan da rawan nan na yan mata ka zauna in ba ka bukata da Allah ka ci kasuwa kida lana mu annabi ya karanta an mana abuwa fillahi an ba mu dama mu hole inda al'urfi in dai abin na alaƙa da murna aure ne an ɗauke mana doka. Yawwa an ba mu wannan aron dama. Alam sahabbai da sahabbai ɗaya bai san karatu ba ya zo ya jira mu ashe su yi a cikin boron akwai hujjaji da ajillansu da nufu wannan magana ka nema ɗaya daga cikin malaman sunna gangaren cikin ilimin hadisi alhafiz almuhaddith ahmad bin shu'aib bin ali bin sinan bin bahar bin dinar abu abdurrahman al-khurasani al-jahil bi imamin nasa'i ko imamin nasa'i ya rasu a Falastin imamun nasa'i ranar litinin sha uku ga watan safar hijira ɗari uku da uku ya rawaito wannan a cikin kularinsa sai ka duba kitabun nikahi babu lawi wal kinasi inda al nan ba hadisi na dubu uku da ɗari uku da tamanin da uku a mujallaci na shida shafi na ɗari da talatin da biyar. Yanzu kenan yanzu kenan yadda muka samu maraji'u a kiɗa da watsa wa ma'aiki da alƙalamin ulama usullaki don kuma gashi muna jera kuma inda aka samu kiɗa da waƙa a lokacin aure. Wannan riwaya kuma su bayan imamun nasa'i an samu a imamun muhaddisul hafiz Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamdawai bin Na'im bin Al-Haq bin bin Bai al-Imam al-Muhaddis al-Hafiz Muhammad بن عبد الله بن محمد بن حمدوي بن نعيم بن الحكم بن البيت أبو عبد الله الحاكم النسابوري ya bar duniya hijirar ma'aiki shekara ɗari hudu da biyar ya kawo cikin mustazarakunsa a mujallabi na uku shafi na biyu ya tabbatar da an yi haka wata awu kuma ya ce ingantacce ne وصفت السيدة عائشة الحميرة أم المؤمنين القارئة بنت أسعد وسار معها في زفافها وزفت السيدة عائشة الحميرة سيدة عائشة ƴarjan yarinyar nan da annabi ya aura tas a rayuwarsa ta kai tariya ta kai amarya wai amaryar alƙari'ata binta as'ad suna amaryar ƙari'a yar as'adu wata ma a fi zama biya sai da aisha ta zama tana cikin dattijan da suka ɗauki amaryar da su kai ta gidan miji ila bai ta zauki har zuwa gidan mijinta waye mijin nata nubai to ko jabirin al-ansari shi ne ango fa qala an-nabiyyu sallama ta ne da ya ja ma kana ma'akum min lahu me kuka tanada na jin daɗi na murna na farin ciki a wannan karakan amaryar fa innal ansara yujibuhum al-la'u aisha na lura mutanen ne na madina duk abin da aka sa abin da ake motsa sha'awa da jin daɗi to bikin ya ci arziki annabi yake cin gyaran mai kai amarya kar a tafi shiru ta gaya masa me aka tanada na walwala me aka tanada na motsa murna yace domin mutanen nan nan samu duk abin da aka sa in akwai abin da yake motsa farin ciki da murna yana kayatar da annabi na gayyatar Aisha a samu nau'an minan lahu wani abu wanda zai gwada ana murna kuma ana cin a cikin nan lokacin murna da a yawa kullu wani abu duk an ɗauke tsanani ba daidai bane da zo ka sa wa addini takunkumi sai ka ci an je jeji wajen yaki kowa ba dariya ma ɗaya kowa ba murna sai ka ce yawan kuku fesuri ba ta suna akwada annabi ya fi kowa akida ya fi kowa tsoron Allah na gayawa sai da ya wannan amarya kar a cikin ita kayan ta yi ba kar a jini ta a kalulance wannan hadisi imamu muhaddisi ne al-imamu dalil الحافظ المفجر محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بلقزبة ابو عبد الله الجعفي وكتي ابو الحسن البخاري وتي بدوني هجرة ما ايكي تريد يودا همسين دكيدا يا كاو ان كان في البخاري كتاب النكاي باب نسوة اللاتي يهدين المرأة الى زوجها غابات yanda za a zaɓi irin matan da za su rasa amarya zuwa ɗakinta sunan babi kenan in ji shehu bukhari da ka samu a majalli a majalladi na bakwai na aljari sahih na buhari shafi na ishirin da takwas bayan shi alhafiz jalil المحدث الفاضل الفقيه احمد بن محمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه كان مكان ابو عبد الله الشيباني يا فتوني امام احمد هجره 241 ya kawo cikin musulunsa mujallabi na hudu shafi ɗari da arba'in da shida ya tabbatar da annabi ya gaya wa sai da aisha a tanadi wake-waken da za a raka amarya zuwa ɗakin angon sanubai usan jafir kun ga a wasu ruwayoyin kuma an kawo dai haka yanzu dai a takaice dai akwai wannan a musulunci to yi kawai in ka sake ɗaukar musnad Ahmad din kuma wannan sabo mujalladi na uku shafi ɗari uku da casa'in da ɗaya ka kuma gani a mujalladi na hudu shafi saba'in takwas ka kuma gani jama'a yanzu mun haɗa maraji saura kuma Aisha ba ta bar gaba ne ba sai da annabi ya gaya mata irin waƙoƙin ma da za ta raka amarya wannan kuma sai gobe muna rai. Mana albarka. Allah ya mana albarka. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم وانعم وبارك ومجد على نبيك الاعظم وحبيبك الاكرم سيد الانام نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم Allah ka mana gafar, Allah ka yace mu, Allah ka dukan mu, Allah ka wadata mu, Allah ka janye mana kunci, Allah ka biye mana da sauki, Allah ubangiji yanzu suke da hannu cikin kuntata mana, Allah ka kuntata mu. Wasu suke da hannu cikin hana mu haƙƙin mu da ka ba mu, ya Allah muna ƙarin a wajenka, ba mu yafe ba, ƴaƴa ba samun nono a cikin uwanku, don uwan sai ta ci abinci, to uban ya fita amana garfinsa, ya samu ba. Ya Allah muna roƙo karama mana ka kuma karama mana ka kuma ka saka mana Allah Allah fatiha masa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والآتي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين